على آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابيو قوة جماد الأولى shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 87 a cikin karatunmu na littafin muktasar zadul ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na hiya usunna da ke ƙofar nasarawa a birnin kano nigeria idan yanwa za su iya tunawa mun tsaya ne akan fasali da yake magana dangane da abin da shari'a ta umarci wanda allah ya jarabe shi da wasu wasi me ya kamata ya rinka faɗa wasu wasi kala-kala ne da yake iya samun zuciyar ɗan adam kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya mana bayani a cikin karatun da ya gabata su da kansu sahabbai sukan ji wani abu a zuciyarsu ko a zukatansu wani abin yana ba su tsoro ya ba su nauyi kwarai da gaske sai suke tambayar menene hukuncin wannan tunani na zuciya da suke yi kuma menene hukuncinsu har ma wani yake cewa shi kam yana jin gwandama ya zama gaushin wuta ko gawayi ko toka ya fi masa alheri akan ya furta abin da zuciyarsa take gaya masa na wasu wasi sai aka faɗakar da shi ya rinka cewa Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi alladhi radda kaidahu ila alwaswasa so anan a yau abin da za mu tashi a kansa shine wato abin da ibn al-qayyim yake ce da shi waswasatu tasalsulin fil fa'ilina waswasatun ko waswasatu tawassulin tasalsulin fil fa'ilin akan zo mutum shedan ya kamai wani waswasi sai ce waye aikata kaza waye aikata kaza in ya ce kaza ne to waye kaza in ya ce zuciya ce kaza ne to waye kaza wannan shine wato at-tasalsul fil fa'ilin ga fassararsa yace wa arshada man buliya bi shay'in min waswasati at-tasalsuli fil fa'ilina idza qila lahu hadha Allah خلق الخلق فمن خلق الله أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم التسلسل في الفائلين شيني سي أتيما أزوتيركا ويوا يحلتشي سما ويوا يحلتشي قسا زوتيا ذات تشيمك الله ko a ce kai daga ina kake sai a ce babanka babanka daga ina yake kakansa kakansa daga ina yake kaza to ƙarshe dai za a zo dai duk dai abin da za a je a ce Allah to sai zuciya sai ta ce ma to shi Allah ya halicce shi wal iyadu billah wannan shine waswasatu at-tasalsul fil fa'ilin to an karantar da mu duk wanda ya ji irin wannan tunani a zuciyarsa na waswasi har ma zuciyar ta ce masa wai waye halicci Allah man khalaqa Allah to ya maza ya ce huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim zamu yi fassarar wannan aya zamu fassara ta a ƙarshen babin fasalin fashin bakin ta sosai insha Allah shine na farko shine na ƙarshe shine wanda yake wanda yake a bayyane shine boyayye kuma shine mai ilimi akan komai shine masanin komai wani lokacin zuciyarka za ta rinka gaya maka wani abu na sabo sai ka ji tana karanta maka wasu maganganun da da za ka furta su to za a iya yanke wuyanka to wannan alwaswasa ake ce da shi waswasi da shedan yake kulla wa mutum a cikin zuciyarsa وكذلك قال ابن عباس لأبي زميل وأبي زميل شيد سماك ابن الوليد الحنفي وقد سأله ما شيء أجده في صدري قال ما هو قال قلت والله لا أتكلم به ابن عباس يا أبو زميل سماك ابن الوليد الحنفي ألوكة يا تنبيشي yace yana jin wani abu a cikin kirjinsa ma shay'un ajiduhu fi sadri menene wannan da nake ji a kirjina a zuciyata yace meye wannan yace wallahi la atakallamu bihi wallahi ban iya magana abinda nake ji zuciyata tana kulla mu wallahi bazan iya faɗa ba faqala a shay'un min shakkin wani abu ne na shakka akan Allah qultu bala sai yace eh ka duba wannan nan fa almajiran su ibn Abbas kenan wanda suke tare da sahabbai shakka kake ji akan Allah ai ta gaya maka wasu abubuwa na saban Allah a cikin zuciyarka yace kwarai kuwa shi dai yace ba zai iya faɗa ba amma dai shine abin da yake faruwa sai ibn abbas ya ce da shi ma naja min zalika ahadun babu wani mutum guda ɗaya da ya kubuta daga wannan waswasa da wannan waswasin da wannan tunani da yake zuwa masa a cikin zuciya kowa yana iya zuwa masa har shi yasa Allah ya saukar da fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika wannan manzon Allah fa aka gaya musu wannan idan salsalama idan har ka kasance a cikin shakka dangane da abin da muka saukar zuwa gare ka Qur'ani to ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin kai za su gaya ma abin da muke faɗa al'aya fa idza wajadta fi nafsika shay'an in ka ji a zuciyarka irin wannan abin to ka ce huwal awwalu wal akhiru والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم wannan shine zikiri ko addu'ar da aka karantar da mu in muka ji wani abu makamancin wannan a cikin zuciyar mu kenan wannan yana nuna shedan yana iya kawo maka ziyara ya sa maka shakka akan dan imanin da kake da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala malam yace fa arshadahum bil ayati ila butlani tasalsuli bi badihatil aqli وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء أولا آية أن فتكر دمو إذو أغباتهم وننتناني abin farko da wato hankali kokolwa take abin nan ko hankalin mutum yake darsuwa gare shi shine ake ce da shi badihatul aqli in an ce badiha a larabci wato abu ganin farko ko jin farko irin wannan tambaya da zuciyarka za ta rinka yi maka silsilatul makhluqati abubuwan da Allah ya halitta a farkon su suna tikewa ne zuwa ga farko da babu wani farkon kafin sa kenan so ake a ce ma dukkan al makhluqatu duk wani abin da aka halitta to duk tambayan da za ka yi dai daga ƙarshe dai za su zo zuwa ga farkon da ba farko kafin shi shine Allah yace kuma kamatanta hifi akhiriha ila akhirin laysa ba'da shay kaga wannan shine ma'anar huwal awwalu ma'ana shi Allah shine al-awwalu alladhi laysa fi ibtida'ihi shay qablahu shay babu wani abin da ya riga yi Allah faruwa babu shi sannan kuma ƙarshensa babu wani abu a bayan shi inna nahnu narisu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'una laysa ba'dahu shay kama anna zuhurahu in an ce huwa zahiru to ana nufin shine mai rinjaye ko madaukaki huwa al-uluwu alladhi laysa fawqahu shay shine madaukakin da babu wani abu a sama da shi huwa zahiru kenan madaukakin da ba wanda yi sama da shi wa huwa al-batinu fa butunuhu da aka ce Allah shine batini shine a boye abinda ake nufi al-ihatatu allati la yakunu dunahu fiha shay ubangiji shine ya kewaye komai wanda kafin shi babu wani abu kuma walau kana qablahu shay'un yakunu mu'assiran fihi aiko da akwai wani abu kafin Allah to da wannan abun yayi wa Allah tasiri la ilaha illallah babu laisa yani qablahu kafin ubangiji babu wani abu kwakwalwarka dole ta tsaya a nan gurin in ku akwai wani abu da ya riga Allah to an samu matsala shine ibn qayyim yake cewa huwal awwal din nan ana nufin wato awwaliya ce da laysa qablaha shay babu wani abu kafin ta to in akwai wani abu a farkon farko lakana zalika huwa rabbul khaliqu in dai har akwai wani abu a farkon farko farkon farkon farkon farkon farkon da ba wani farko bayan shi to wannan abun sai dai ya zama shine Allah tabaraka wataala fala budda an yantahi al'amru ila khaliqin ghaniyin an ghairihi dole ne al'amarin ikai zuwa ga mahalicci mawadaci wanda bayi da buƙatar taimakon waninsa wa kullu shay'in faqirun ilayhi komai mabukaci ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala qa'imun bi nafsihi mai tsayuwa da kan kansa ba wani ne ya tsaye da shi ba wa kullu shay'in qa'imun bihi wato mawjudun bi zatihi duk wani abin da yake tsayuwa da tsayuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala a waƙoƙe komai da ka sani mai tsayuwa ne da tsayuwar Allah kuma mai samuwa ne wato da samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wani abin da zai samu ba Allah ko kuma ka ce ba abin da ya samu ba Allah ne ya samar da shi ba kuma duk wani abin da yake a tare da Allah to kadimun ne wa kullu shay'in mawjudun bihi qadimun duk abin da yake tare da Allah to tsohon abu ne qadimun ne la awwala lahu bai da farko wa kullu ma siwahu fa wujuduhu ba'da adamihi baqin bi zatihi duk abin da yake ba Allah ba samuwarsa bayan karewarsa to abu ne mai wanzuwa haka din wannan din yana wanzuwa ne zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala komai ko karewar abu ko samuwar abu sai da Allah wa baqa'u kulli shay'in bihi kuma duk abin da kaga ya wanzu to bihi ne da Allah ne ya wanzu duk abin da kaga ya dade to Allah ne ya dadar da shi duk abin da kaga ya tsaya Allah ne ya tsayar da shi duk abin da ka same shi Allah ne ya samar da shi so babu wani farko da ya wuce Allah kuma babu wani maɗaukaki da ya wuce Allah, kuma babu wani ɓoyayye da ya riga Allah ko ya ɓoya wa Allah, shi kam sama da komai yake tabaraka wa ta'ala. Da Allah ya ce, Sallallahu Alaihi Wasallama, la ya zalo nasu ya ta sa'aluna, hatta ya ƙula ƙa'iluhum, haza Allahu, khalaƙal khalƙa faman khalaƙa Allah. yace za a yi zamani za a yi yanayi za a yi lokaci mutane ba za su gushe ba za su zo su yi ta tambaya suna tambaya a zukatansu ga Allah nan shi ya halicci halitta duka to faman khalaqa Allah shi din Allah wa ya halicce shi yazbillah faman wajada min zalika shay'un falyasta'iz billahi walyantahi duk wanda yaji irin wannan tunani a cikin zuciyarsa to ya nemi tsanin Allah kuma ya hanu daga wannan abin da yake yi wannan hadisin bukhari ne ya rawaito shi da imam muslim da imam ahmad wasi ba shi da daɗi akwai lokacin da za a sa ma a zuciyarka kaji kana zagin Allah haka mutum zai ji kai kai ka kore abun kurin sako za ka yi ta tunawa duk sai idame ka ka rasa inda za ka sa kanka wani lokacin a cika maka lissafi tunani wai kabarin nan ma da aka ce in an mutu in an yi kaza wai kaza kaza ko dai ma kaza ne wallahi malam duka ba abin da shedan baya kawo mutum akwai lokacin da shedan din zai iya raya maka ka ji a ranka kamar ma dai Allah ma bai maka daidai ba kai ko kai kai kamar ma dai ba son ka ake ba ma dai kawai duk shedan yakan iya tsirmawa mutum wannan abun a cikin zuciyarsa to duk wanda ya ji wannan to ya ta a'udhu billahi min shaitanir rajim kuma ya daina yayi kokari ya takaita ya daina abu wal yantahi qala Allah ta'ala wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah duk lokacin da shaidan ya zungure ka zunguri ya tsabure ka tsaburi to ka nemi tsarin Allah duk lokacin da zai shafe ka shaidan to ka nemi Allah ya tsare ka ya kare ka walamma kana shaytanu nau'ain nau'an yura ayanan wa huwa al-insi wa nau'an la yura wa huwa al-jinni amara Allah tabaaraka wa ta'ala nabiyahu صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر الإنس بالإعراض والعفو والدفع بالتي هي أحسن ومن شر الجن بالاستعاذة وجمع بين النوعين هو جمع بين النوعين في سورة الأعراف والمؤمنين وفصلت فما هو إلا استعاذة فما هو إلا استعاذة ضارع ضارعا أو الدفء بالحسنى هما خير مطلوب فهذا دواء الداء من شر ما يرى وذاك دواء الداء من شر محبوب ومحجوب من شر محجوب ما لا يشي شيطان كلابيني ابن القيم رحمه الله شيطان كلابيني akwai shedanin da yake ana ganin sa shine insi al-insiyyu wa nau'an la yura akwai wanda shedan din da ba a iya ganin sa wa huwa aljinniyyu shine jinni shedan da ake ganin sa insi shedan da ba a ganin sa jinni Allah tabaraka taala ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wasallama yayi kokarin neman kariya da da kiyayuwa da ainihin sharrin al-insi din an yaktafiya min sharril insi ya bawa kansa kariya da kubuta daga sharrin shedan na mutane idan an shedanci ya kau da kai yayi afwa yayi kokarin an gije sharri da alheri addaf billati hi asan ka an gije sharri da kyakkyawan abu wannan shine maganin shedanin da ake ganin sa wanda kuma ba a ganinsa aljinni kenan shi kuma isti'aza ake buga masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda Allah ya hada bayanin wannan a cikin wadannan surori suratul araf da suratul mu'minin da fussilat yace ba ba wani abu bane wani bawan Allah yake faɗa isti'aza maganin shaitan shine wato isti'aza ta mai kankan da kai ko kuma addaf'i bil husna kuma khairu matlub ka angije mummunan abu da kyakkyawan abu shine mafi alheri abin da ake so wannan shine maganin cuta na wanda ake gani wancan kuma maganin cuta ne min sharri mahjubin na masharrancin da yake a ɓoye ba a ganinsa shi ne shaidan kenan a taƙaice abin da ake so a ce mana babban abin da zai kubutar da mu daga sharrin wasi da faruwar abin da ba ma so a cikin zukatanmu shi ne zikiri zikiri da ambaton Allah wannan shi ne maganin wato shaidani wanda baka ganinsa yawaita kula uzu birabbil falaki da nasi da yawaita faɗin raditu billahi rabban wa bil islami dinan har zuwa ƙarshe da faɗin huwal awwalu wa zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim shi ma magani ne na samun wasuwasi na shaidan akwai wasuwasin da yake zuwa mutum sai ya kama sallah kana Allahu akbar za ku haɗu ki cire ka gaba ɗaya daga cikin hayyacinka ta sallah kai ta sujada baka san guda nawa kai ba kai ruku'i ka kasa gane guda nawa kai kai rakawai ka kasa gane nawa kai ko gaba ɗaya a sa maka sallah duk ta lalace ma ka bi ka ruɗe akwai wanda suke faruwa samuwa da wannan akwai mai sa wasi mutum wasi akan tsarkinsa ka shiga ban daki kai tsarki kai komai kana yunkura sai ya ce ma ai fitsari ya digo da ka dan gyara zama ka dan ji dan diga dan diga dan dan dan jika sai ya ce ai dubura ka ce zawayi ne ya fito ko gudawa ce ta fito sai ka tashi ka je ka cire wandon ka ka sa ruwa zaka wanke gaba komai ko a ce ma kana miƙewa sai ka ji ɗin kamar fitsari ya ɗigo maka a wandonka ka je ka ta yayyafe yayyafe da za ka shiga ban ɗaki ka ce za ka yi tsarki sai ka ga ba komai shi baya so a bauta Allah shi shaidan da ka duk abin da zai sa maka wahala akan ka yi wa Allah bauta ɗin sai ya sa maka shi faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ma yaqulu inda al-ghadab to sai kuma matsala ta fushi ya Allah ka azurta mu da yin fushi akan hanya ta daidai ka raba mu da yin fushin banza yawwa shi fushi wato ba abun zargi ne ga baki ɗaya ba fushi ba yawwa ba kuma abun so ne ga baki ɗaya ba idan ka ce fushi abun zargi ne completely ba a son fushi ba za a yi fushi ba to sai a tambaye ka annabi bai taɓa yin fushi ba kuma baya fushi yana yi to kenan ana so ka yi fushi fi zatillah ka yi fushi don a gyara shine yake nuna kai mutum ne kuma akan gane imaninka wani lokacin da fushi ta yaya idan aka taba Allah ka ga ranka ya ɓaci a ga ranka ya ɓaci ka yi fushi a ce ai ransa ya ɓaci ya yi fushi saboda me saboda an taba Allah amma in baka da fushi wannan aibu ne a gare ka kenan sai a zo a ci mutuncin Allah da addinin Allah kai baka san fushi ba sai ka rinka dariya a kenan shi fushi akwai lokacin da yake da amfani ko a gidanka ma akwai fushi yana yin amfani sai ka ji ana cewa yau da ba dan na nuna musu fushi na ba ai yanzu da sun ja ni a ƙasa in ka nuna damuwarka da bacin ranka akan abin da aka yi ba daidai ba to shi ma maganin wata tsiya ne amma abin da ba a so fushin da ba yi da sababi ko fushin da ba ba a yi shi akan hanyar Allah ba amma in ba haka ba akwai wurare da yawa da za mu ce annabi ya yi fushi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbai aka kawo wani abu ya zo ya rarraba musu ya babba su can fa a cikin inda ake zaune din cikin masallaci can sai wani a gefe sai ce wannan rabon da aka yi ba Allah a ciki hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabon da aka yi ba Allah aka nufata ba wani kuma sahabi ya ce wallahi sai na gaya mai annabin ka gaya maka wallahi sai na gaya masa dan karma ka ce munafurci ne sai na gaya mai ce ya rasulullah ga wani can ka ji abin da ya ce wannan yaban rabon da aka yi ba dan Allah aka yi ba kawai fata ma'ara wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa sai ta canja daman shi idan yayi fushi sai aga fuskarsa ta yi ja ta tsatsafo da jini kamar za ta ɗigar da jini yace yace yace yace yace yace mai ya'dil idza lam a'dil idan ni ban yi muku adalci ba wa zai muku adalci wa zai muku adalci idan autarwa yace idan Allah da manzon Allah ba su yi adalci ba waye mai adalcin haka shi kaga ya nuna fushinsa saboda me an yi ba daidai ba untuhikat hurmatullah an keta alfarmar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa amara sallallahu alaihi wasallam man ishtadda ghadabuhu an yudfi'a jamrata al-ghadabi bil wudu'i wal qu'udi in kana qa'iman wal ittija'i in kana qa'ida wal isti'azati billahi min ash-shaytani yanzu nan gabar magana ta farko annan fasali menene maganin fushi ba sai an sha kwaya ba ba sai an yi allura ba yawwa man shadda ghadabuhu duk wanda fushin sa yayi tsanani kaji yayi tsanani shi fushin kala kala ne akwai wanda yake mai sauki akwai wanda yake mai mai mai tsanani to man shadda ghadabuhu duk wanda fushin sa yayi tsanani to yana iya kashe gaushin wato wutar fushinsa shine jamratul ghadabi kaman sai aka kafanta fushi din da gaushi yayi alwala ranka yana ɓaci kace ku bani ruwan alwala in Allah ya so yadda akar makalla insha Allah kana yin alwalan nan za ga fushin ya sauka ka gwada da sun gigita ka a gida sun tayar maka hankali ka nemi ruwan alwala kawai aga kana aga kana rarumar buta ba fa jifa zaka yi da ita ba alwala zaka yi kenan daya daga cikin maganin fushi yin alwala to nan ga bara in ba ku bara ta sunna duk mutumin da yake da yawan fushi to ku umarce shi ya rinka yawan zama da alwala in Allah ya sa da zai sauki cika ai wani mai yawan fushi ne ko yaushe ransa a bace to kuce ya rinka zama da alwala wannan zama da alwalan zai rage masa me eh sayutfi ghadab abu na biyu alqu'ud in kana qa'ima idan mutum a tsaye yake ransa ya baci yana taratsi ya gama diban iska zai fashe to ku yi kokari ku ce yi hakuri zauna zauna yi hakuri zauna ko da ba wurin zama ba ne samun masa ya sallah ya zauna in dai a tsaye mutum yake yana bala'i to ku zauna da shi wallahi yana zama za ku ga ko dai gumi ya yanko masa ko kuma za ku ga zuciyar ta yi ƙasa wasu malamai suka faɗa a wata riwaya idan da hula a kansa ku cire mai hular amma fa abiya hankali wajen cire hular ko kuma ya saka babbar riga a ce yi haƙuri yi haƙuri dan cire rigar nan cire rigar nan a ya dan cire rigar a dan canja masa wani abu koya yake haka inda takalmi a kasfansa a ce zauna cire takalmin cire takalmin ko da agogo a cire mai agogon a cire dan zauna wannan eh koyaya a samu dan hutu koya da dan canji ai shi fushin damun zuciya ce take tafasa ai gailan wato addam ne jini ne yake ta zuwa ya je dawo yana bugawa to shi yasa ake so a yi wani abu koya da za a dan yi a samu suspension a dan rage abun koya ya inda yayi tauri da yawa ko ba ka bane in in kulli yayi tauri yayi tauri da yawa to tsinkewa yake amma ana so a dan abun nan sai a sassauta shi sai a jawo igiyar sai a dan me a sassauta shi walittija in kana qa'idan in kuma a zaune yake bala'in yana kan kujera ku dan saukar da shi ku dan kishin gidantar da shi wani ya dabara ce ga fulo ga fulo ga fulo ba a zaune yake ba yake bala'i to ku bashi fulo ku ce ga fulo yana kishin gida wallahi za ga fushin ya sauka kuma da al-isti'aza min ash-shaytan neman tsari da shaytan wasu malaman suna cewa idan da ruwa a kusa ko ba shi ruwa ya sha yana cikin tsakiyar bala'i tarararararara ce wani iya hakuri hakuri da Allah sha ruwan nan sha ruwan nan ba zai yi ya sha ruwan nan ya zo ya dada dorawa akan bala'in da ya kafin ya sha ruwa ba ba zai yi ba ballantana akwai girki wallahi inda abinci lafiyayyen abinci yana bala'in nan aka ce yi hakuri zo dai mu ci abinci tukunna ai kafin a gama cin abincin ya sauka girki ya gyara shi kaga malam waɗannan wasu hikimomi ne na bawiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane kamar da ibn al-qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama to bari ku ji wani ilimi da da da da subhanallah da ibn al-qayyim ya fitar a cikin wannan yace walamma kana al-ghadab wash-shahwatu jamratayn min narin fi qalbi ibn adam amara an yutfi'ahuma bima dhukira ka qawlihi ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم الآية وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة فأمرهم بما يطفئ به جمرتها وهو الاستعانة بالصبر والصلاة وأمر الله وأمر تعالى بالاستعادة من الشيطان عند نزغه ابن القيم يكي cewa yayin da waɗannan abubuwan guda biyu da fushi da sha'awa fushi sha'awa wasu gaushi ne guda biyu na wuta amma a cikin zuciyar ɗan adam take sha'awa da kake gani sha'awa gaushin wuta ne a zuciyarka fushi gaushin wuta ne a zuciyarka ita sha'awa idan ba a samu control ba to sai ta kai mutum ga jahannama ƙwarai kuwa sha'awa takan hana mutum ya bauta Allah ba wai sha'awa ta sha'awar ɗan adam nake nufi ba a sha'awa normal in general sha'awa sha'awan son duniya sha'awan wane ne sha'awan wasa sha'awan kaza biye wa dai zuciya abin da take so wannan jamratun ne min narin fi qalbi insan gaushi ne na wuta a zuciyar dan adam haka kuma fushi gaushi ne na wuta a zuciyar dan adam to tunda gare gaushin wuta ne guda biyu sai aka umarce mu mu kashe su da wannan aya yanzu a ta'amuruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum za ku kuna umartar mutane da su yi abu ko kuna barin kawukan ko ba ku yi lokacin da kake sha'awa ta wuce hankali ka sani cewa aibu ne a gare ka tunda kai ma din mutum ne mai hana wani ya aikata irin wannan lokacin da kake fushi ya wuce hankali ka sani cewa aibu ne a gare ka kai ma wata ran za ka yi wani fushi faɗa karye wannan fushi da ya wuce hankali ya ce wannan za a iya ɗaukansa a kan shiddatu sha'awa shahwa wato tsananin sha'awa ba wai normal sha'awa ba ne abin zargi shiddatu sha'awa mai tsanani fa'amarahum bima yutfi'u bihi jamrata sai Allah ya umarni da abin da za a kashe gaushin wannan sha'awa din shine neman taimako da haƙuri duk wanda yake da sha'awa a gaya masa yayi hakuri akwai lokacin biyan bukatar sha'awa a aljanna wassalah a yawaita yin sallah nemi taimakon Allah da yin ibada da yin sallah sallah tana tana rage zazzafan sha'awa na dan adam ko sha'awar mace ko sha'awar rayuwar duniya ko abun duniya kuma Allah ya ce a nemi tsari daga shaidan lokacin da ya zunguri mutum نزغه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فدن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما غنيني نؤنا أبوان ما غني شعوى ما غني فشي ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشعوى زي تفسر كما yace duk wani sabo da ka sani a duniya gaba daya uwarsa da ubansa fushi ne da sha'awa an haife shi ne tsakanin mai fushi da sha'awa alma'asi kulluha duk sako wallahi duk saban da zaka dauko shi insha Allah zaka ga uwarsa da ubansa fushi ne da sha'awa wa kana nihayatu quwwati al-ghadabi yace ƙarshen ƙarfin fushi shine al-qatlu iya giredin mai fushi abinda zai yi na ƙarshe ya biya bukatarsa shine mai yayi kisan kai wa nihayatu quwwatu shawa az-zina ƙarshen ƙarfin sha'awa ta ɗan adam ba shine zai zina ba kisan kai zina kaga da sha'awa da fushi shi ya jawo su ma'asi kuma waɗannan su ne manya-manya suna cikin kaba'irin zunub shi sa Allah tabaraka ta'ala ya hadhada tsakaninsu fi suratul an'ami da isra'i da furqan yayi hani akai a cikin ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ga abin da yake so ga wata sunna kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ya ga wani abin da yake so sai ka ji ya ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imarsa kyawawan abubuwa suke cika ma'ana ya ga abu yana so duba kawaici irin da annabi malam duba iya roƙon Allah ya ga abu yana so ya burge shi wai ba wai cewa directly Allah ba ni ba sai ce alhamdulillah mun gode wa Allah wanda da ni'imarsa salihan abubuwa suke cika wa idza ra'a ma yakrahu fa idan yaga abin da baya so kala alhamdulillah ala kulli hal idan yaga abin da baya so sai ce alhamdulillah ala kulli hal ko da bana son wannan abin ya faru na gode wa Allah ko ni hali wannan hadisin hasan ne wa kana yad'u liman taqarraba ilayhi bima yuhibbu annabi yana yin addu'a ta musamman ga duk wanda ya matso masa da wani abin da yake so ma'ana wannan tarbiya ne ake koya mana in kaga abin da kake so alhamdulillah bin alladhi bi ni'mati tatimmu salihat idan kaga abin da baka so sai ka ce me alhamdulillah ala kulli hal idan wani ya kawo maka wani abin da kake sha'awa kake so ya matso maka da abin da kake so to ga abin da zaka faɗa alhamdulillahi ala kulli hal shi ma ko kuma ka faɗi dukkan wata addu'a jazakallahu khairan falamma wada'a lahu ibn abbas wudu'ahu abdullahi ibn abbas da ya kawo masa ruwan alwala kaga ya kawo mai abin da yake so to ga addu'a da ya masa allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil shi fa annabi malam ba a wato ba aikin banza a cikin ayyukan da zaka yi mai Ibn Abbas ne ya kawo masa ruwan alwala saboda suna yi wa annabi hidima fiye da yadda kake tsammani komi yi masa suke komi saboda kuma sun san in ya musu sun masa akwai sakayya duniyar lahira duk inda ya je in ya cire takalminsa riƙewa ake ibnu mas'ud shi kuma anan yake sa takalmin annabi ba zai ma bashi a hannu ba dan kar ma ya faɗi ko wani ya karba sai ya zure shi anan sai ya zo damtsansa anan ana tafiya ga takalmin annabi a hannun shi idan ya zo zai je ya tsuguno sai sun raka shi inda zai tsuguna su tsinto masa tsakuwar da zai yi tsarki da shi idan zai yi alwala bai zuwa ya ɗebi ruwa da kanshi sai dai a je a ɗebo a kawo masa kuma a tari ruwan alwalan nasa a raba a shashafe jiki da shi idan ya zo yin aski gashinsa ko ƙwaya ɗaya baya faɗuwa ƙasa karbewa gashin suke su rarraba a tsakaninsu in an yi masa ƙaho ba sa bari jinin ya zube ɗebewa suke yi su shanye shi idan ya kwanta ya yi gumi duk inda ya kwanta wannan jikar matse wurin ake yi a da shi turare alayhi salatu wassalam idan ya tofar da yawu baya faduwa ƙasa yana tofarwa cafcewa suke yi yawunsa din ba irin naka bane fa karka ji kyama ba irin naka bane wallahi alaihi salatu wassalam komai nasa alheri ne shi yasa kaga wanda bai imani da shi baya asara wanda bai ji yana son sa ba bai ci sa'ar duniya ba Abdullahi bin Abbas ruwan alwala ya kawo masa yace Allah ka fahimtar da shi addini Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani yasa yanzu babu wata aya a cikin alqur'ani face sai kaji an ce qala ibn Abbas ibn Abbas ya ce addu'ar annabi ne ta ce akan shi to wai kai ma ana maka wannan karatun ne don kai koyi da wannan duk lokacin da wani ya maka wani abu na kyautai na mutunci to yi masa addu'a in dai an maka mutunci to kai in an kyautata maka to ka kyautata kada ka zama ai taimaka ai taimaka ai taimaka kai ba ka sa ka iya babu kamala a ciki ko ‘ya'yanka ne to ka rinka yi musu ka rinka faranta musu ka rinka kyautata musu wani yake gaya mana yace yaronsa ne karami yazo ya same shi yace baba daman manya suna ƙarya yaro ne karami baba daman manya suna ƙarya ka ji daga jin tambayar ka san ta yaro ce tambaya yake yi shi a saninsa manya ba sa ƙarya amma a saninsa yara suna ƙarya inda su a junansu ma suna magana ce ƙarya yake wallahi sai ce dama manya suna ƙarya sai uban nan ya shiru ya ce a amanya ba sa ƙarya sai yaro nan sai ce to ya kai kai kai mun ƙarya sai ce sai uban ya shiru sai ce wace ƙarya na maka ɗansa fa da ya haifa ya ce wace ƙarya na maka yace kai kace zaka siye min keke kuma baka siye min ba kaji ko irin abin da ake cewa zan maka kaza zan maka kaza ai ta shirga ƙarya a gida ashe suna ganewa kai kace zaka siye min keke baka siye min ba sai uban ya shiru ya zai wanki kan sai ce a'a ba ƙarya na maka ba ai so nake mu je da kai ka zaɓi wanda kake so in mun je sai ka zaɓi wanda kake so kaga yafi shi yasa ban siyo maka ba ban samu lokaci bane na kai ka ga zabu wanda kake so din ka duba malam duba wani lissafi a karan kai to ya kamata a kula amin ya rab shi karamci yana da dadi malam shi yasa shi manzon Allah malam a duniya babu dan adam da aka so shi irin soyayyar da aka yi masa sallallahu alaihi wasallam wa qala من سنئ إليه معروفا معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء حديث ترمذي da nasa'i cikin sunan kubra duk wanda aka yi masa abu na kyautatawa sai ya ce jazakallahu khairan ko man suni a ilaihi ma'rufan aka yi masa ma'rufun aka yi masa abu na mutunci to alal aqal ya gaya wa fa'ilihi wanda ya masa wannan abun ko ba komai ka ce Allah ya saka da alkhairi jazakallahu khairan Allah ya maka sakayya da alkhairi to duk wanda aka yi masa wani abu ya gaya wa wanda ya masa abun nan wannan kalma ta jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana'i ya kai matuƙa makura wajen yabo to kai na'am Oke to, na'am. Kenan wannan yana nuna mana ‘yan uwana mu koyi tarbiyya, mu koyi tarbiyyar in an mana mutunci mu yi godiya, kuma mu koyi tarbiyyar mu rinka yin mutuncin da za a mana godiyar. Butulci ne mutum ya maka mutunci, ka yi ƙyamas ko godiya ba za ka yi ba. Ka yi wa mutum abu, sai shiru, ba zai ce komai ba. Na'am dan Allah ya yi maka, amma ai bai ki ai masa addu'a ba ai ko. So ya kamata mu gane da yawa wasu suna haramta wa kansu wasu ni'imomi na duniya a hannun wasu da suke gaba da su saboda ba su da kyakkyawar ɗabi'a. Miji ne yake zane da matarsa ya kawo ya kawo ba godiya ba appreciating ba yabo ba faɗan alheri ya kawo ya kawo ya kawo yanda ka san bawa ta samu to wata rana ɗan adam ne shi dole ya je ya zauna ya tunani ya ce wai ni wannan mata wai me ta mai da ni ne ni tukunna la nuridu minkum jaza'an wala shukura tana nan tabbas amma ayar ba cewa ta yi la nuridu minkum du'a'an ba a ba gashi annabi ya faɗa ba man suni a ilaihi ma'arufun faqala lil fa'ili jazakallahu khairan faqad ablaga fi sana' ashe wannan yana nuna idan wani ya maka wani abu ya kamata ka yi mai ko bai roƙi ka gode masa ka ce ba ka ce masa jazakallahu khairan to wannan mata da take da wannan ɗabi'a ina tabbatar maka wato za ta yi wa kanta illa ba karamar illa ba dan kwamijin nan zai daina kawo abin da ya saba yana kawo wani kuma ɗan kaɗan za ka yi masa zai taimaka godiya sai ka gaji shi kuma haka yake Allah ya yi shi da wannan ya san karamci ya san mutunci wani kuma za ka yi ta yi ka yi ta yi yadda ka san ƙasa kana zama mata ruwa tana shanyewa bai san ya gode ba kuma wallahi malam aibu ne a tattare da mutane amma mutum bai gane ba kamar mutum kashi ne a jikin rigarsa yana yawo da wannan kashin ba tare da ya sani ba wallahi so ka saba da irin wannan abu na mutunci da kyautatawa jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi وقال للذي أقرضه لما وفاه كجفا وكي مكوما بايكو ودعا لأبي قتادة لما دعمه بالليل لما مال عن راحلته النبي يأي الدعاء مسمى وأبي قتادة yayin da wata rana ya taimake shi da daddare da amahu billaili ya masa wani da'am ya masa wani tallafi karkata yayi daga kan dabbarsa zai fadi yace hafizakallahu bima hafizta bihi nabiyya yaga annabi ya karkato akan dabbarsa kamar zai fadi sai ya taimaka masa ya tokare shi ya tsare shi kawai sai annabi ya ce Allah ya kare ka da abin da ka kare annabin Allah Allahu akbar hafizakallahu Ubangiji ya baka kariya kamar yadda ka kare annabin Allah ka hana shi ya faɗi daga kan dabbarsa. Malam shi taimako koya yake yana da daɗi malam. Taimako ma koya yake yana da daɗi. Tallafi koya yake yana da daɗi. Akwai na gangan jiki, akwai tallafi na kalma, akwai wallahi tallafin da za ka mutum ta fuska kuram. sadakar murmushi da za ka yi masa zai taɓa mantawa da kai ballantana ka sa wani abu na aljihunka ka taimaki wani ballantana mutum ya shiga cikin kunci ya shiga cikin wahala ka tuna da shi ka taimaka masa ba zai taɓa mantawa da kai ba kuma kai ma matuƙar ka taimaki wani ka ɗauka ka rubuta ka ajiye hanya tana nan tafa wani zai taimaka maka saboda haka ku zama masu taimakon mutane don kuma Allah ya tsaya muku a naku bukatun ya taimaka muku in kun zo bukata. Kakan yi wani abu ka taimaki mutane, ka tallafi mutane saboda dalilai biyu ko uku. Na farko dai, ka samu lada. Na biyu kuma, kai ma in ka tashi taka bukatar tun da kana taimakon mutane, to Allah zai taimake ka saboda hadisin man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. ko ba ka bane na uku shine ka yi taimakon mutane saboda ka taimaki 'ya'yanka in ka mutu ka kwanta tunda kai mai taimakon mutane ne to Allah ba zai bar 'ya'yanka su tozarta ba saboda ayar wa kana abuhuma saliha kaga shi taimako baya faduwa a banza ga lada ga kai ma Allah zai saka maka tunda kayi wa wani kai ma Allah zai maka sannan kuma gashi har bayan ka mutu taimako har bayan ka mutu to kai ma za a ci gaba taimaka maka ku rubuta ku aje malam duk mutumin da ya tallafa mutane ya agaza musu ya yalwata musu ya rufa musu asiri Allah yana rufa asirinsa a duniya da lahira kai ko bayan ya mutu wallahi bayan sa ba sa tozarta malam akwai mutane da yawa da suke cin albarkacin iyayensu akwai mutane da yawa suna cin albarkacin wato ƴan uwansu ne kai wani ma in aka ce dan family din kaza ne kawai sunan familin kadai aka ji kawai sai an sama masa ma ofa ta aiki saboda wataƙila ubansu ya yi abin alheri ko kakansu ya yi abin alheri ba ku ga ana alfahari da kaka ba sai mutum ya zo fa shi bai ma ga kakan ba ma lokacin da kakan ya yi mutunci ya abin da zai ce in ya zo magana sai ce to ai ni jikan wane ne ai mu su wane ne kakanninmu sai shi da buguzan da wannan ya samu alheri saboda me kakansa ya yi abin alheri to me yasa mutane ba sa son kyautatawa mutane su samu dama su ƙi su taimaka mutane musamman a harkar gwamnati wallahi alazim ina gaya muku wannan abu yana da bakin ciki da bacin rai abun kuka ka zubar da hawaye malam in ka ga damar da mutanen mu yan arewa suke samu a gwamnatanci ba sa taimakon yan uwansu abun ba daɗi in ka ji wani ɗan kudu ko wani kafiri ko wani kirista in ka ji irin yadda yake taimakawa mutane za ka yi mamaki bincike malam ya nuna mana a federal government ɗin nan wallahi akwai wasu ministries ɗin da billahi azimu malam da aka zo aka yi lissafi aka duba majoratin ma'aikatan ministirin da baki daya mutane ne yan jiha daya ko jiha biyu ko uku ka san me ya faru da aka bincika a shekara ta kaza ta kaza ta kaza an ɗauki ɗan jihar su yayi ta ɗiban jama'arsa yan jihar sa ya ta zuba su saboda shine uga kwata kwata ba zai tambaye shi yayi ritaya ya gama ya tafi har da ya ritaya ya gama ya tafi dinnan yaran su suke taimaka masa yanzu ana ba da labari cikin manya-manyan sojoji su janar babangida haka ce har yanzu a cikin sojojin najeriya yana da yara inda a ce janar babangida zai zauna baya komai a najeriya to waɗanda ya taimaka wa a sojoji da wadi sauransu ba za su bace wulakanta ba kuma har yanzu suna bin umarninsa ba wani sirri ne wannan nake buga muku shi kusan me yasa saboda sun taimaka mutane a lokacinsu to akwai ɗaiɗaiku ma'aikata waɗanda suna da zuciyar taimakon mutane to ko mutum ya yi da taya ya sauka sai ga sunansa baya bata kuma kana zaune kawai za a ce ba wani bane ai yaron mu ne mu muka tura shi amma kun zo kun samu kun rike kun rike kun ki ku taimaka mutane wallahi malam ana ba mu labari malam irin tallafi da gwamnati ke ba wa kuɗaɗe kuɗaɗe da ake bayarwa na kuɗaɗe na yin kamfanoni sana'o'i wallahi in ka ji labarin mutanen kudu inda suka yi ta azurta 'yan uwansu da wannan kuɗaɗen na gwamnati hankalinka zai tashi kamfanoni suke na fitar hankali kuma ƴan uwan suke musu hanya amma mu fa mu sai dai in mutum ya samu sai ya danne ko in yazo zai taimake ka in yazo zai taimake ka sai yazo ya kawo wani abu wanda daman hakkinka ne sai ya rike sai maka azaba da shi ya nuna ya taimaka maka yanzu ana ba da labari an zo neman taimakon wani abu ne wani ya je ya karɓo wasu ofofi haka kuɗi ne gwamnati take barwa dubu ɗari biyar dubu ɗari bakwai miliyan ɗaya yana da fom fom fom fom ɗin sai aka zo neman taimako wurinsa sai ya ce ga sai ya ɗauki fom ɗin guda biyu ya ce ga wannan ku je ku cike za a gwamnati za ta ba ku dubu ɗari kaza dubu ɗari kaza wai yana da fom ɗin a ajiye a ninkime kuma cewa aka yi a raba mutane a rage talauci poverty elevation ko removal of poverty ya karɓo fama-faman saboda yana da hanya ya ajiye su ya riƙe a'a sai da su zai yi nan gaba sai dai a zo a raba wasu sai samu su yaran su ya ce ku je ku bayar ku raba percentage in za a ba da dubu ɗari bakwai ne su ba ku ɗari uku su karɓi ɗari hudu ko su ba ku ɗari biyu abin nan haka ake kashe mu raba a yanzu cikin kuɗaɗen da gwamnati take bayarwa na tallafi a arewa ko a Najeriya gabaki ɗaya wannan taimako da ake bayarwa da yawa yanzu akwai kashe mu raba ake yi sun karɓo su suna da hanya su ne manya za a sa ka cike fam ka shiga intanet ka yi kaza amma za a yi alkawari da kai idan aka sake kuɗin to za ka ba da kaza idan naira miliyan goma aka bayar to miliyan biyu ta su ce ko miliyan uku ta su ne ana yi ko ba a yi ina ina ina ina yanzu ba ga taimakon covid-19 din nan ba ai shi tunda kun ki ku ba da taimakon shi yasa take kokarin dawowa to amma kuɗi kun cinye an ba da kuɗi an cinye kun ƙi ku ba mu kuɗi kun ce za ku soka mana allura ya ubangiji wannan allura in sharri ne a cikinta Allah ka mayar da ita kansu Allah kada ka ba da nasara a cutar da mu Allah kai ne alimul gaibi wa shahadati kai ka san daidai kai ka san ba daidai ba duk abin da zai cutar da bayanka ya ubangiji kar ka ba da nasara akan shi kuɗi ne aka bayar aka ce a taimaki mutane muna magana ne akan taimako ko an ce a taimaka wa mutane a basu a basu a basu da kuɗaɗe da kayan abinci sun karɓa sun riƙe sai doka da oda ta cewa a rufe kasuwa ko a rufe kaza amma babu kishin taimakon mutane kai ya isa ni ma na fi ka ɓacin rai ni ma ɗin zafin nake ji ka bari ka bari na gama fashewa yawwa yawa to ai anan ne zamu dan numfasa mu faɗa ko ana mana dukan in yayi yawa in yayi yawa ba yanda zaka in baka dan fashe ka dan fada din baka baka dan samu mashayar iska ba abubuwan da ake babu dadi na rashin kyautawa na rashin mutuntawa na rashin kimantawa rashin kishin kai da yawa zaka je kaga wallahi malam idan kabila ɗaya ya samu aiki a wuri to wallahi malam kafin ya gama shekara uku hudu biyar shida sai kaga kabilarsa kabilarsa kabilarsa bila adadin sun zo sun cika wurin bari ga muku wani sirri mai kosai ɗaya idan ta fara toye kosai a wani layi daga cikin layukan garin nan ta ga tana ciniki to za ta yi waya wa ‘yar uwarta a inugu ko a wanaca ta ce ta zo akwai wuri ta kama mata ba tambaya ba satifiket ɗin gwamnati ba izini ba komai a gindin fal waya ne a bakin titi za ta rinka toyawa kuma ta rinka cin ribar da za ta biya kuɗin makarantar nazarin ‘ya'yanta ta biya kuɗin ‘yan firamare ta je ta biya kuɗin jami'a ‘ya'yanta da suke jami'a a jiharta ta gayyato ‘yan uwanta za ku ga suna yi suna samu saboda suna jan ƴan uwansu mu ko fa yana aiki Abuja da ya ganka kuna haduwa a ka zo ne ya ce sanda zuwa in ya buga motarsa ba ka sake ganin sa ba saboda babu kishin taimako ga dukiyar nan an samu wallahi ina gaya muku ƴan uwana ina gaya muku ku faɗa kanku a tsaye ba da shekaru masu yawa amma a iya shekarun da na sani da wahala a samu gwamnatin da ta saki kuɗi kuɗi dai na a taimaka a miƙa wa mutane wannan kuɗi irin wannan gwamnatin da ake ciki kuma ƙwarai kuwa ku je ku tambaya ku ji ku je ku tambaya kuɗi dai na cewa a taimaka wa mutane amma kuma gafiyoyi da ɓeraye sun riƙe kuɗin nan ku bincika ku ji ku bincika ku ji yanzu harka ce ta fada ba bawa masu kamfanoni biliyan kaza biliyan fa mutum ɗaya sai a bashi biliyan biyar biliyan goma biliyan ashirin biliyan talatin naira miliyan ɗaya sau dubu ba sau ashirin ashirin da biyar talatin arba'in sau hamsin wannan wanda yake da uwa a murhu kenan ya yi kyakkyawan kamu amma ina kuɗin yanzu ne muke kuma cikin talaucin kowa ya shiga uku mana Allah ya isa mun shiga uku an gaya mana wallahi tallahi akwai lokacin da wasu kudaden da aka turo na tallafin noma ne a jihar Kano biliyoyi ne wallahi mai da su akai kudin wallahi ku bincika a tambayi masana za su gaya muku kudi ne na tallafi da za a bada tallafi ko na noma ko na sana ko na akwai lokacin da aka zo juyar da kudin akai aka wawuri na wawura aka mayar aka ce mutane ba su da bukata ko dai ko dai mugunta tsabar bala'in ƙeta ko ƙyashi da hasada ko kuma an ƙi a wayarwa da mutane kai su san hanyar da za su je su karɓi kuɗin kuɗi suna nan na banza ana raba su amma a yi maka bayani ma yaya za ka bi ka samu kuɗin ka amfana a'a amma ga 'yan kudu nan suna can suna yi mutum sai ya karbi yaro karami sai ya karbi naira miliyan dubu ya je investin ya bude kamfani a garin su wallahi wallahi ina gaya muku wannan ba ta muku wani irin yawa malam muka an ya juju ma juju ne ayi yawa yawa tab ai yawa malam kana so ka san yawa a garin nan kaɗai kaɗan shiga wasu unguwanni haka kaɗan numfasa da babur ɗinka kai mai ful take gani za ka gama zagaye ka ƙone man wallahi ba gama garin nan mutane a garin nan kawai ɗan adam aba ai Allah ya sauke so jama'a ku zama masu taimako ko da babbar kujera ko babu babbar kujera kuma kujerar nan za ka haukta za ka sauka wallahi malam mutum ya zo yana kallon ta malam ta fi ƙarfinsa ka ciza yatsa ka ce da ka sani da ka yi kaza ko ba ka yi ba amma ina gaya muku hanyar alfarma dai hanyar taimako dai suna nan da yawa a hannun manyanmu amma ba lalle sun san suna yi ba sai kaɗan daga cikin su bara mu kore ba ba muku magana fa scholarship da tura yara karatu ƙasashen waje ba Allah malam akwai wanda ya samu dama a jihar sa kaɗai sai da ya tura mutum sun fi ɗari dubu kaza dubbai ne yara kawai a ta kawo ana tura kuma ana ba su scholarship ɗin gwamnati a biya musu kuɗaɗen gaba ɗaya Allah nake gaya muku ban muku magana a zaɓi masu digiri digiri a tura su je su yi masters su gama a daɗa biya musu je su yi PhD ba suna can birjak yan kudu sun fita suna yin karatu wasu a Isra'ila wasu a ina ne wasu a ina kaza sauransu mu ba yau din nan idan ka je Abuja Minister of Foreign Affairs ka bi layi inda ake attestation ko stamping na takardu da mutum zai fita waje karatu zaka bi layi zaka tarar da mutum ɗari wallahi sai ka irga mutum tamanin da wani abu duk ba Hausawa bane ba Allah wallahi duk wanda ya taɓa zuwa zai gaya muku wannan fa yaran duk fita suke karatu waje waya musu yan uwan suke musu hanya mu ko muna nan sai dai a ta liƙa fasta ana ta ihu a gari ana zage zage a gidan rediyo banzan bazara ka zo kana dura wani ashar akan wani da bai ma san ka ba shirme Allah gyara mana to ko kuma kar ku zama masu butulci duk wanda aka yi masa mutunci ya ce jazakallahu khairan duk wanda ya faɗi wannan faqad ablaga fi sana'i wa qala lil ladhi aqradahu lamma wafahu wani ne ya ba annabi bashi da ya cika masa ya bashi yace barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'u salafi alhamdu wal ada Allah ya maka albarka akan iyalinka da dukiyarka ai sakamakon bashi shine ayi godiya kuma a biya kuma an yi godiyar kuma an biya wannan hadisin sahihi ne Imam an-Nasa'i rawaito shi a cikin Kitabul Buyu wa kana sallallahu alaihi wasallam idza uhdiyat lahu hadiyya kafa kafa'a bi aksar minha manzo Allah idan aka bashi kyauta to yana yin sakayya da sama da kyautar kai ka ji fa kai in an bashi kyauta sai ya sakayya da sama da kyautar da aka bashi misalin ka kawo masa kaji biyar sai ya ce a kwance maka raƙuna ashirin da biyar kwaji ka kawo ƙwaya biyar ya ce a kwanto maka raƙuma raƙumi ashirin da biyar in dai an masa kyauta to yujzi wato yukafi yana yin sakaya da sama da abin da aka bashi ko ba ka bane ba amma ba irin kai bane ba a kawo maka ya kawo maka abin alheri sai ka kurmushe a ba tukuici tukuici addini ne jama'a tukuici mutunci ne duk wanda ya san in an aike shi zakka gidanka in ya kai maka kana dan tsakurwa ka bashi zai ce a bani na alajiwa ne zan kai masa ko ba ka bane amma in ya san in ya baka kurmushewa za ka yi ba za ka yi magana ba ba za ka bayar ba nan gaba zai ce ku ba wa ne ya kai masa ni ba zan je ba ko yaro ne karami ka lura in dai ya san an tura shi ya kai abinci ko ya kai wani abu wani gida ana ba shi yar kwandala ko biyar ko goma za ga da a gaggauce yake kaiwa ko sallama ka zo da wa ubansa ka ce babanka yana nan ko bacci yake zai taso maka shi saboda bai kana kyautatawa amma wallahi in baka kyautata zaka zo kana sallama a ce za a kira shi zai a shiga din a dawo a ce yana zuwa ko gaya masa bai ba ka sha tsayuwa saboda baka bayarwa to shi annabi wato subhanallah ba za mu iya bayani gaba ɗaya akan cikin wato kyawawan halayensa ba sallallahu alaihi wa sallam sannan idan idan aka bashi kyautar abu idan baya so to sai ba da uzuri in ka bashi abu in baya so to fa sai ya baka hakuri kuma ya baka uzuri ba ce a da ba na so ba a baya faɗa haka wa in lam yuridha i'tazara ila mahdiha idan baya son kyautar da aka bashi sai ya bada hanzari ga wanda ya bashi kyautar kamar yadda ya ga Sa'ab ibn Jassama al-Laisi a cikin hadisin da ya je namo samo nama abin farauta ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin ihrami to kuma an hana mai ihrami ya ci abin farauta da aka farauto masa ko aka farauto dan shi da ya mayar masa da naman sa bai karba ba shi kuma yana murna ya kawo manzon Allah ya je ya farauta ga manzon Allah cikin ihrami ya kawo masa sai annabi ya ce a'a amma da ya ga fuskar sa sai ce inna lam naruddahu alayka illa anna hurmun mu ba mu juyar maka muka ƙi karɓan wannan kyautar da kama da ba saboda muna cikin ihrami wanda yake cikin ihrami ai baya wato cin abin farauta shi yasa kai haƙuri Sa'ab ibn Jassam al-Laysi annabi ya koyar ya ce sallallahu alaihi wasallam idan kun ji kukan jaki to ku nemi tsarin Allah dan ku harka shedanci duk inda ka ji zaki yana wayyo wayyo wayyo to ka ƙara gaba wa amara sallallahu alaihi ummatahu idza sami'u nahiqal himari an yas'idu billahi minash shaitanir rajim ko wa idza sami'u siyaha dika in kuma sun ji ƙara ko kukan zakara an yas'alullah min fadli to falala ce duk inda ka ji zakara ya char yayi ƙara to maza maza daga hannu ka roki Allah idan kuma ka ji jaki yana ihu to kai maza ka ya'udhu billahi ka ƙara gaba kar a haɗa da kai wa yurwa annahu amarhum bit takbiri inda al-hariqi an ruwaito in aka ga gobara to a rinka Allahu akbar Allahu akbar saboda me ya tabbata fa innahu yutfi'uhu wato fa innahu yutfi'uhu kabbara tana kashe gobara kuma ku gada duk inda gobara wuta ta tashi ba ihu za a ce wayyo jama'a wuta wayyo wannan jahiliya kenan sai dai a rinka Allahu akbar Allahu akbar ma'ana wutar ana gaya mata fa Allah fa ya fi ki Allah ya fi ki wallahi za ku ga tana sauka wannan mujarrab ne an jarraba malam ba wai fa kar a kawo ruwa aje a takabbara ba a'a yawa a nemo ruwa ana nemo ruwa ana kabbara watsa mata da kabbara za ku ga tana sauka duk sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa kariha li ahli al-majlisi an yakhlu majlisahum min dhikrillah azza wa jalla ya karhanta ya kyamanta wato a kyamaci a zauna a majalisi ba a ambaci Allah ba yace man qa'ada maq'adan duk wanda ya zauna a wurin zaman walam yazkurillaha fihi bi ambaci Allah ba kanat alaihi min Allah tira to akwai na ƙasa a gare shi daga Allah shine tira wa man ittaja'a madji'an wanda yake shingida a guri la yazkurullaha fihi bi ambaci Allah a inda yake shingida ba kanat alaihi min Allah tira to yana da tawaya a wajen Allah ko kuma hasara a wajen Allah shine dai tawayar ai wattiratu alhasaratu wa qala man jalasa fi majlisin fa kasara fihi laghatuhu ya kuma ce duk wanda ya zauna a wurin zama wato surutun sa da soki burudin sa da kurakurai na zance ya yawaita fa qala qabla an yaquma min majlisihi sai ya faɗa kafin ya tashi daga wurin zama yayi wannan addu'ar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik duk abin da ya aikata na lagat kuskuren zance kurakuran zance maganganu na batsa waɗanda ba daidai ba ko wani laifi to duk sai Allah ya yafe mai in dai ka zauna a wuri kai karanta subhanar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta sai za ka ko karatu aka yi sai ayi ko majalisi aka zauna sai ayi ko a shagon kasuwa aka zauna sai ayi yara yan islamiyya a koya musu in za a tashi wa fi sunani abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu إذا ذلك إذا رأى أن ي... إذا أراد أن يقوم من المجلس السنن أبي داود أروي توشي إذا النبي يسوع تاشي لقولن زما تسير كرم تونا أدعى سيأك تنبيشي فقال ذلك كفارة لما يكون في المجلس أي وانا كفارة نيدا أبن دريك كسن شوا أولن زما duk wanda ya zauna a wurin zama ya kuskure in yayi wannan addu'a an yafe masa abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh